bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi sha hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya in ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in daidai za mu tashi darasi na saba'in da daya hadisi mai lamba ta ɗari uku da tasa'in da shida babu nayi an yi samman rajulu a babu ismi a wannan littafi mai albarka na amal da yau wa laila na shehu malami ibn sunni rahmatullahi alaihi da muke karanta a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatul salafiya da ke unguwar gandar albasa muna roƙon Allah mana kucin sarki ya agaza mana kafin mu shiga karatu kai tsaye a takawai din mu da muke tunatarwa shine cewa kada mu manta salatu annabi alaihi salatu wassalam da yi istighfar su ne tushen tafiyar rayuwar dan adam idan mutum ya gane wayan abubuwan guda biyu to insha Allah ta'ala ya komai nasa Allah yana warware shi cikin kankanin lokaci akwai lokacin da za ka shafa ma ba tare da ka daga hannu kai wa Allah magiya ba cewa Allah yi min kaza amma dalilin wannan talatin da istighfari da Allah madaukakin sarki ya rika kawo ma dauki akwai abubuwan da da yawa za su samu mutum amma wannan abin da Allah yana buɗe ma a fili ka gani wata da ka tashi da mura muran nan da kai a wannan ranar ba da wannan salatin annabin da kai tayi da istighfarin da kana cewa ba to da ba mura za ka yi wata kila ba za ka ƙara jin duriyar ka amma ba ka sani ba kai da shi zai ka zama ka Allah ya gina bil am ya zama ka faru kana fita za ka wani lokacin za ka zo fita da abin hawan da kawai sai ka ga ya fashi ko ka ga ta ci mota ce ta ki tayi da za a bude ma abin da aka kawar ba aka kyale ma biya wannan wallahi za ka sha ba wani shi da Allah ya ce kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'uku saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu ce yayi ko da yaushe bawa idan yana cikin addu'a to ya sani cewa Allah yana kare ma abubuwa masu dimbin yawa a kan kansa ko iyalinsa saboda haka wannan shi ne abin da yake tuki shi da Allah ya ce ba ka ya taimake ni ya taimake mu muka rike wa'annan afsalin guda biyu na salatin annabi alaihi salatu wassalam tare da yin istighfari to za mu zauna lafiya za mu zauna lafiya kwarai da gaske rayuwar mu kuma za ta yi kyau saboda haka wannan su ne tushe duk wanda kuka gani sau da yawa kamar misali yanzu da muke da ma'aikata idan ka rike wannan ma'aikaci ne kai a ma'aikata ka rike salatu annabi alaihi salatu wassalam tare da yin istighfari wallahi ko wani makirci ake kullawa sai wani lokacin sai an gama ma za ka ji labari an jiya kaza kuma Allah ya tsallaka da kai saboda kul ma ya abu bi kuma rabbi laula du'a'u haka nan idan dan kasuwa ne kai da ake dora yan kasuwan mu cewa karka take za ka zauna dora shi a ce duk asabar ko duk lahadi ko duk laraba sai an kai shi gurin burawla sai ya ji ya yi bukanci a ce ba a zama kawai haka ake ga yan kasuwa sai a ce ba ga ma ana zama kawai kawai a kai ka gurin wani ya cikin kudin ka so da haka idan ka rike salatin annabi alaihi salatu wassalam ka kuma rike istighfari ka san saran da ake kafai da muke ta lalatawa to za ka zauna lafiya Allah ya kare ka ya kare iyalin ka ya kare kasuwancin ka ko shakka babu wanda wannan wani irin kogi ne da kullum muke magana a kan sa da mutum baya fahimtar sa sai ya shiga sai ka shiga kogin Allah ya taimake ka ka ga komai naka mutane a wata gefe suna taimakon ka cewa wani wai sai ka zo suna yi wani lafi samun kuɗi saboda komai lafiya lau kai ba ka roƙon mutane sannan kuma duk abin da ya taso naka kana yi sai a sha mamaki to irin wa'annan abubuwan suna ga abubuwan da yake sa mutum ya zauna cikin rubun addini Allah madaukakin sarki ya masu tura daɗi salatu annabi alaihi salatu wassalam tare da yake gubani ko shakka babu kan yi wasa da shi za mu yi ƙara tunatarwa shi ne cewa kiyayewa yadda za su yi ma amfani ga sanar na farko mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi sallallahu to ko ina nan ba karasa ba ai ya kamata abin da Allah da mala'iku suke yi kai ma bawa kai to amma duk da haka Allah ne ya ce ya ayyuhan nabiyina amanu ka ji karo na gaba ya fi wanda kuka yi imani a ce ba ya ayyuha nasu ake ne suke salati annabi ba idan ka gaba ka yi wa annabi salati to baka cikin ya ayyuha alladina amanu kana cikin ya ayyuha nasu ya ku mutane kawai amma ya ayyuha alladina amanu idan ka kana wa annabi salati to ko shakka babu ka fada cikin waɗannan waɗanda suke manyan bayan Allah ya ku wanda kuka yi imani ayat da Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ko tafiya muke idan muka ji wani yana tilawa yana karatu ya karanta ya ayyuhan ladina amanu yace ko abun hawa muke ce mun tsaya domin mun san ayat umarni za ta ko hali to so da haka lallai mu lura da wannan Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya wanda suke imani sallu alaihi ku rika wa annabi salati wa sallimu taslima sannan ku yi mata taslimi am ku yi mata sallama mutkar sallama shi ne sabai ka ce mun sanya za muki ai za a yi ma sallama amma ba mu sanya za a yi ma salati ba shi ne muka ce har malamai sahabbai a junan su suna tattaunawa cewa shin bayan annabi ya bar duniya za a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko za a ce assalamu ala nabi Abdullahi dan Mas'ud ya taba akan cewa za a ce assalamu ala nabi idza ga tahiyyarsa ta Bukhari da Muslim idan mutum ya zo a tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu lillah assalamu ala nabi ya ce cewa saboda haka shi bai da da tunda annabi ya bar duniya to za a ci gaba da faɗa assalamu ala nabi wato aminci ya tabbata ga annabi amma wasu sahabbai kamar su sai na Umar radiyallahu anhu yace za ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi domin a masallacin ma da ake zaune aika su gaji to saboda haka assalamu alayka ayyuhan nabi shine ba da suka ce ba wani tashin hankali da damuwa duk wanda ka dauka kai yayi ko ka rika canza salo idan kana abin salo na tsari ma na tahiya cewa zalla azab tahiya abdullahi dan mansur da kai sallar lahadar tahiya abdullahi dan abbas sallar maghrib tahiya abdullahi dan umar sallar isha tahiya abu musa al-ajari sallar azba tahiya na aisha ka huta to sai ga kai ne gaba daya hadisan a lokaci kankani kuwa saboda haka duk wanda aka yi yayi to kun ji yadda wannan aya take to aya ta ji kuma sai Allah yake huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana lil mu'minina rahima Allah shi ne wanda yake muku salati shi ne muka ce to ya salatin Allah yake gare mu mu waɗanda ba annabawa ba ba manzanni ba Allah ya ce yana mana salati mala'iku ma su ne mana salati to ya salatin Allah ba da hukuncin sarki da mala'iku yake gabayi mun yi wannan bayanin muna yawan tunawa kawo kanmu shi ne Allah madaukakin sarki ya yabe ka an gane ko ko kuma ya ma rahama shi ne salatin Allah ga bayi waɗanda ba annabawa ba domin Allah ya yi wa annabawa salati irin salati da yake wa annabawa ba ni dai bane da wanda yake wa bayi kamar yadda hadisi ya ruwa na zuwa Allahumma salli ala ali abi aufa mun yi wannan a wani lokaci da su so da haka talatin Allah madaukakin sarki ga gare mu ba iri ce bane daga annabawa to ya talatin Allah yake ga annabi alaihi salatu wasalam shine muka ce huwa takrim wa ta'zim shine girmamawa da kambamawa Allah madaukakin sarki ya kara girmama annabi alaihi salatu wasalam wannan shine salati to annabi alayhi salatu wassalam sahabbai da ce mun sanya zani ba sallama ba mun sanya zani ba salati ba sai ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد wannan ruwaya ita ma ingantacciya ce cikin ruwayoyi guda bakwai ko kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka ga ba min alami da ba Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sannan muka tsara da salo na uku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد in kun lura wannan salon na uku ba zai lada hadisin bashir ba a gaba farko sai da aka je karfi sannan ba bil alamin ba ne kana wannan formula za ka kai salon da aka kawo ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ازواجه وذريته saboda haka idan ka ɗauki wayannan salon za ka duk tarihi malamai gaba ɗaya duka malamai a immatul mazahib abu hanifa imamu malik imamu zabi imamu ahmad bin hanbal gaba ɗaya suka ce wannan salati ibrahimiyya bai halatta kai wani salati a sallah ban barci ba duk malamai sun hada akan wannan amma a wajen sallah ya halatta kai ga jajirun salatai waɗanda suka tabbata daga sahabban annabi alaihi salatu wasalam Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim sallallahu alaihi wa sallam ko da mun ce annabi Muhammad sai ya ce sallallahu alaihi wa sallam ai salati kai salati kai to zo da haka sai dai wannan gaba ɗaya yanzu أكلمك اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وآله وسلم صلى الله عليه وسلم هو أن يجري ديا على توحيده كما مسمى تعتقد رانا على حديث إذا رانا تفاتي har waje garin juma'a zuwa rana ta faɗi lokacin yi wa annabi salati ne ba wani abu da za ka yi wa Allah ya kai salatin annabi ko karatun Qur'ani kake yi bai kai salatin annabi a wannan lokacin ba ko ka da karatun Qur'ani kake ji kai shi ba to so da haka idan mutum ya dauka yake shi wato wannan ga tajirin da ya yi sai dai bai kai wanda ya dauki wanda ya fito daga annabi alaihi salatu wasalam idan kai wanda din ya yi ga tajirin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim yayi ko ko mutum ya tafi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam duk da lafi ne ga annabi amma ba dai yake ga wanda annabi ya furta da bakin sa ba ne yasa domin annabi ko cewa mutum ya yi sallu to wannan sallin ta fita kowa idan annabi ya ce ma barka dai wannan barka dai din ta fita kowa na ja ba da wannan misali cewa yanzu mai girma gwamna ya zo ya gaishe ka kawai gaisuwar da yi ma in duk cikin masallacin nan za su gaishe ka za ka ce ba ta kai ta nauyi ba ta kai da nauyi ba wani ila har ka rika tura a gaishe da rijiya cewa ba wani yau ya gaishe ni a ce gwamna a ce kanya kake ce wallahi da ke har an nuna a hudu to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa mutum sannu wannan sannin ta wuta kowa ya zalafi ne gidan ka ƙara gane girman abu shine idan kace Allahumma salli ala Muhammad yanzu muka faɗa Allah kai wa annabi Muhammad salati wa ala ali Muhammad da alayen annabi Muhammad alayen annabi alaihi salatu wasallam sune ahlul bait ahlul bait rasul آل عقيل آل جعفر آل علي آل عباس ko wa'annan su ne ahlul bait duk da an haɗa da ahlul fadl ma to so da haka waɗannan su ne ahlul bait waɗanda ba sa cin sadaka ƴaƴan su da jikokin su duk wanda suka tike da su duk ahlul bait to ga inda ahlul bait ba sa ba sa cin sadaka matan annabi ma ahlul bait ne me yasa saboda ayoyi da muka jawo a suratul ahzab a hausa ma idan ba auku yanzu idan jiya ka daura aure yau ko daga mu zai ce ma ya iyali kuma ka amsa amma wanda ko kayan ne da aka kai ka ce ba ya iyali ka amsa abokan ka da ya lafi ba kai ko gobe ne daura auren ba ya da wani an kai da ta tare saboda haka iyalin ka ba ahli dai kamar yadda muka kawo wa ƙarna fi buyuti kunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام دا وتكم سورة إيالا سورة ذكر أهل البيت saboda haka idan idan mutum ya tashi talatin zai hararo wannan kuma mun yi bayani akan cewa me yasa ba a kar hararo hamza Ibra Abdul Muttalib saboda aka ce ni dai lokacin ki amma jihada tun a shekara ta biyu a yake ko hudu shi yasa baka dan ce Alu Hamza ba shi ne da saboda shi kuma yawanci iyayen sa ma a daidai wannan lokacin sun bar duniya to wannan shi ne su ne alin da yi to ala ali muhammad kama sallaka ala ibrahim kamar yadda kai ga annabi ibrahim shi ne masu su kayyata masu wato da yake kiransa a hadisin ibrahimiya sai sai ala ce kamar yadda aka wa annabi ibrahim to ai yin dalila da aka ce kamar yadda kai wa annabi ibrahim sai sai ce ya ai ma ka ji annabi ibrahim ya ce annabi muhammad kenan aka ce ba ka ake nufi ba shi za idan kana duba ka koye shi gurin malamai wato za ka ta wato bankaura ki so da haka kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam daga lokacin da Allah ya aiko shi daga kansa duka annabawan da aka yi bayan annabi Ibrahim ba wanda Allah ya fito sama da shi daga kan annabi Ibrahim zuwa ba da baya har zuwa kan annabi Adam ba wanda Allah ya rubuta cikin annabawa zama da shi domin ya kira abul anbiya sai ke da sannan nabi ko shine khalilur rahman badail Allah shi Allah ya rada wannan sunan kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da ƴaƴansa to abin da zaka fahimta da kyau shine daga lokacin da Allah ya aiko annabi Ibrahim Allah bai tsara aiko wani annabi ba sai ƴaƴansa da jikoki duk wanda kaga ya zo bayan annabi Ibrahim to da ne ko jika domin ya annabi Ibrahim annabi Isma'il ne da annabi Isa annabi Isa kuma duk annabin da ka gani babbanin Isra'ila kakaf sun su dukkan su ɗaya annabi Isa domin annabi za ki yi ba annabi yaqub shi kuma annabi yaqub isra'il ma da ake zuwa wajen isra'il da jini isra'il shi ne kullu da hali kana illa libani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi shi ne annabi yaqub duk abin da Allah madaukakin sarki ya halatta wa wato bani isra'ila sai abin da annabi yaqub ya haramta wa kansa da yake wajen da zama ba kuma ba ko abin da ya kama da haka saboda haka wannan shi Isra'ilu shi ne annabi Yaqub alaihi salam. To ji annaba da suka zo na bani Isra'ilu ka kaf ƴaƴan annabi Yaqub. Shi kuma annabi Yaqub ai Ishaq ne, shi kuma Ishaq dan annabi Ibrahim. Saboda haka tun daga nan ka dawo har zuwa annabi Isa ka kaf din ƴaƴan annabi Yaqub ne, shi kuma annabi Yaqub dan Ishaq ne, Ishaq kuma dan annabi Ibrahim. To haka in ka dawo bangaren Larabawa, duk da ba su yawa ba sai bani Isra'ilu da yawa ba. Daga annabi Isma'il ka dawo har zuwa kan annabi Muhammad, ana cewa su annabi Shu'aibu da sauransu ka wannan sa na buhudu cewa larabawa ne kawai da ake kawo guda biyar a wani karatun ma zai ramu kawo waɗannan cewa guda biyar a cikin su larabawa ne to duka tsara annabi Isma'il ne annabi Isma'il kuma dan annabi Ibrahim to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma jika ne gurin annabi Isma'il to da haka idan ka kalla sai Allah ya ce kai salati da yadda kai wa annabi Ibrahim da ƴaƴansa to abin da ake nufi duk salatin da Allah ya yi wa annabi Ibrahim da ya auna nasa annabi yaqo annabi yahaya annabi isa annabi musa annabi dawud annabi sulaiman duk wani isra'ila ne to duk yadda kai musu salati irin salatin da kai ka yin ka ji akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har wanda kai wa annabi ibrahim da Allah ya hadi ai ba hadi domin wanda aka yi annabi ibrahim din ma da gida da yayansa aka ce a ƙara yi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ake rashin fahimta ne zai sa ya ce ka ce ya za ka zo ka doki wato hadisa shine wa ala ali ibrahim kama barata ala ali ibrahim innaka hamidum majid to wannan shi muke tunawa kanmu kafin mu dora kai da ya zuwa abu da ƙarshe shine kuma mai da hankali da dajewa gobe alhamis taimakon da Allah ya yi mana kenan gobe da rana ta ba da kawai sai ka dora ka fara wannan salati ke dai idan ka ji ka gaji in ka jira ka dora kai dai waje gani ma shi ne kawai sai ya rage minti a girin ko sha biyar a salatu shi ne za ka koma istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim idan mutum yana yin irin waɗannan abubuwa zai ja mamaki zai ja mamaki yanzu Abdulrahman adam da yake ko Oman wanda muka je ya samu ne bada kiran sallah wani lokacin da yi muka je ya samu aiki a wannan shi kansa da yana ne yanzu zai zama shaida lokacin da abubuwan suka taso na ce to ga abubuwa mun faɗa ka dora mana kai dai bayan za su yi wani wani sai kuma ta ta gudu so da haka abubuwa ne waɗanda suke ko da su mun yi magana da shi yana Oman da tsoron ya ma fara aiki to saboda haka duk in dai ka gamsu ka gane da salon yake kuma ya rage ba wallahi kuma ya rage maka an bayyana da yau ko yawa to saboda haka wannan shine da ranar alhamis rana ta faɗi rana alhamis da ranar juma'a har rana ta faɗi ba abin da ya mutu lafiya kuma ka san wani abun daɗi shine annabi alaihi salatu wasalam zaka ga zama dan fada a gidansa domin wato za a yi ta faɗin sunanka annabi ne da kun saba da sunan ka ba wai ba ko wani ke ai fadar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan abu da kan jinji ne kana in mahaifinka na kwanci kai ko da nan kana kara mata daraja domin za a ce wa da dan wa da jamba da sunan ka cikakke a ce Yusuf dan jamba yayi ba salati haka za a ta maimaita ba sunan ka kaɗai ba sai an faɗi mahaifin shi sa malamin ke cewa ɗaya daga jami'in da yake ƙarawa iyaye martaba ke na a samu ƴaƴa waɗanda za su ba Allah wannan shi ne abu shi sa annabi ce awwalan salihu yana aulahu ranar juma'a kai ma yanzu idan ka zo daren juma'a sai ka koya da ka ce yau da ranar talata a nabi ya ka ku gane su fahimci wannan a gidanka a gane cewa daren juma'a da ranar juma'a ranar talata a nabi a koya wa yara masu gida ka koya in ma ba ka nan kayi tafiya wannan abin da aka saba yau da gobe sai ka ga yaran da kansu suna faɗa suna cewa yau an yau yau musalati ala nabi shikenan wanda yana taimaka gida ya zauna lafiya kuma albarka da yawa ta shigo a ciki Allah ya dace da to shi ne ma da yake babu nahi an yusamma rajulu abahu dukki babu da yake magana akan an hana mutum ya kira sunan mahaifinsa da sunansa kawai ka rika samu sunan saboda kai kaji ingila ka yi karatu ko kaji su gani ko kaji kaza kai ka wari sai ka rika kiran sunan iyaye da sunan wannan ba daidai ba ne bai dace da addini ba mun kawo satin da ya wuce na da ma da aka kawo wajen kula da kiran yadda za ka yi mu'amala da iyayenka قال حدثني علي بن احمد بن سليمان قال حدثنا عبد الغني ابن عبد العزيز بن العسال قال حدثنا يوسف بن عمرو عن المفضل ابن فضالة عن عبد الله بن زحل أنه قال كيف مال ابن السن يأتي مال أنت يا واتو علي بن عامر بن سليمان يا كلام تدري شو كما يقول لك كيف مال أنت عبد الغني بن عبد العزيز الحسان kun ji hada sana'a sanadi da zuma su magabata za ku gabata koyi abin mutum yana sana'a zai fito da ita in za ki aure da haka ni tilan in za ki aure da haka ki aura filolin yanzu ba masu kuɗi ne yawa so da haka duk sana za ka koyi yan kamfanci da ke yaya yan kamfancin ma da na zamani ga jini yanzu za ga wani yayi digirin da yana nan ya yi wankan da ya fito tsakkan da shi ka ga ya lafiyo daga shi ne misalin da muke kai ka san dai yanzu wannan ba zai ce ba kwanci ka ɗauko jira ɗari ba mai zuwa ai da kunya domin yadda zai zo ya ɗauko abubuwan sterilizing ya yi sterilizing abubuwansa ga wannan abu kanki bayan ta gama ya zai sama ya ciro kwatin ya gugguɗe ma hannu ka ɗauko naira ɗari ba za ka iya wanke naira ɗari ba kai ba ba za ka iya ba su zo da ka ga yanko da lafiyar sana'arsa wannan sana'ar kuma zai ga ya rike mata biyu da ita Allah saboda yana da abu kuma da ba ɗan fai bane baya jiran fai ba wannan ya fi tayar a kan ɗan fai an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne ta ji ne zuba ga hanyoyi nan da dama yanzu zuma yanzu nan da nan sai ka ga mutum ya samo ta ya ya yi mata tita kawai yana dora ta a status ne ko a ta habaiti kun za a koyon da ba su sani amfanin status ba kawai habaiti idan yarinya sai aka haraba ta da wani saurayi zai ta rikawa baban ta habaiti a status idan shi ne aka ce masa kaza shi ma sai kaza ko musu suke da abokan sai ya je sa wani abu kawai idan mata ne su biyu mata uwar gida da da amarya zai tafi ta dauko waka uwar gida mai tafasi su kawai ta wai da uwar ta dai shi ke nan kawai wata aka ta dauki waya wurin mai da martani kawai shi za da yawa za ku ga masu hankali ba sa kallon teta sai dai lafi mai waɗanda sun bai zuwa na inda kallon teta sun zato karuwa za ta su zai rufe a kowace inda ta gani karuwa za ta amma wanda a kowannan ka buɗe jiran ya ba sai ka kashe ne za ka buɗe fito da haka ya kamata mu gari wannan da kyau ka ga mai al'asar mai zai da zuwa ba kwana kawai shi kuma daga malamin sa Yusuf bin Amr shi kuma daga malamin sa Mufaddal ibn Fadala shi kuma daga shehin malamin sa Ubaydullah bin Zahari shi ne malamin nasa annahu kana yake lamina al-uquqi yana daga sabawa Allah sabawa iyaye yana da zaba wa iyaye an ci samma a ba ka karka kira sunan baban ka da sunansa ko bai magana ba kai ba ka da hankali wani tasowa ya gaji a kai yana da yanyi duk haka yake suna kiran baban to kai da sabo ka samu tarbiyya sai ka canja ko ba za ka faɗa ba kai ka canja saboda haka yana da saba wa iyaye shi ne mutum ya rika kiran babansa da sunansa wa an tamshi amamahu bi da yake ko karka tafiya a gabansa a hanya sai dai idan idan zamun yaro ne uban ya dole shi kaga yawanci suna sa yara a gaba domin kare shi wani gurin to wannan da ba amma da girman ka dan dan dan kawai ka wuce gaba shi ake yi kananan yara mafi yawanci sako su kake a gaba za a makaranta ko masallaci ko a ruko su a jiro amma mahaifinka ko ka je ma in ba shi ne muku jera ba kada jiro ne kuma idan an je kan ba da an gan ku za a ga kai da barin da za a gane cewa wannan lalle da gane ka da uwa ne wannan da suka to da da uba ne suka to ba abokai bane Abdullahi bin Amr bin Al-As da kuma Amr bin Al-As mun ja ba da wannan me bambanci da garin da shekara goma ko goma sha ɗaya yin girme shi idan suka to saboda shi Abdullahi bin Amr bin Al-As ba Allah ya ba shi garin jiki dauka za ta shi ne baban amma da sun jawo magabata ta ce suna ta wara ta gane lalle wannan shi ne san saboda yake yake girma ba shi kuma yana ba shi da abokin tafiya ba irin sa in ka kalli a shekaru a ba su da yawa saboda haka ba shi da aboki duk da za su za ka tare su shi ta a lokacin da sallar da wasu zo kun gaba ban ya kai shi tsara saboda shi da ya tashi kullum zai ɗauki daren gaba ɗaya da azumi aka ja kai shi tsara aka ce duba abin da ya yi annabi ya ce ina ne zai karka yin kaza ya yi zai iya saboda duk ƙarfi amma fa da ya kuma zai da yanzu ce ina ma shawarar da annabi ya bayar na ɗauka saboda ya zo ya tana idan ya yi azumi irin ga su ke karu sun ja in ya yi azumi ɗaya biyu to sai ya yi kwana biyar a kwanci ya ce ina ma shawarar da annabi ya bayar na ɗauki a mata shi kenan to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye idan dai ba yaron ne tsayan mahaifin da ya sa yaron a gaba ba to kar a zo ba kar ya zo ba shi gaba gaba idan kana da girma da wayo to ko shakka ba ba abin da ake bukata ka yi kokari ka yi ka biyo shi a baya kana da yana gaba kana bin kuma dai rashin sauran ba sai kai hakuri ka tafi a haka to shi ne wannan wa an tafiya ma mahuki da rike ko kai tafiya a gabansa a hanya wannan sabo ne babu karahiyatul alqan alqa babu da yake magana akan cewa yi sanya wa mutane yake lakabi makaruhi ba a zo ku rika baka na mutane lakabi za mu zo mu yi wani irin lakabi ne ba a zo قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة ابن خالد وابراهيم بن الحجاج الثاني قال قال حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن داوود بن أبي نجم عن الشعبي عن عن بن الضحاك قال شيء ما لم يكن السلي يجي ما لم أنت أبويا على سائر المسلم شو أن أبويا على قريب إمام النسائي قريب الزلي aboki ne na abokin karatun sa ne sun yi zamani kusan lokaci daya to sai yake shi ya karanta ne kuma imamu da sai ba kun ga malamin ibn sunni din to sun malaman sa da Abu Ya'la kuma kalin imamu da sai shi ma ya je daga malamin sa Hud bin Sidi da Sali shi ma daga malamin sa Ibrahim bin Hajjaj Asani kana duk bin Sidi kaga da Ibrahim bin Hajjaj da Hud bin Sidi da Sali dukkan su ɗaliban Hammad bin Salama shine kala dukkan su ɗaliban sa suka ci kuma daga wato shi kuma daga Dawud bin Abin Yindi shi kuma daga Imam Shafi shi kuma daga Zain Malami Imam Zahar Ibn Zahar kana yake kanat lahum alqabun fil jahiliya sun kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci kowa na da yake nan kowa na da nazari wani a ce masa kata ku wani a ce masa rudi haka za ka ji sunaye iri iri suna da wannan alqabun wani wani saboda jarumi ne shi kawai sunan sa roni wani sunan sa kaza haka za ka ce ne suna yi to saboda haka fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan bi laqabi da annabi ya hijira ya dawo madina kaga shi ba ne a madina idan za ka kira mutum zai kira shi da laqabin sa to da laqabi za ka kira shi ce wane sai ya ce wane fakila ya ce ya rasulullah ya ma ji ana innahu yakrahuha wannan sunan ba baya so sai sunan ba baya so fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da aya wala tarabazu bil alqab kada ku rika jifan junan ku da lakabai bi isan nismul fusuku ba da liman in kana so ka gane ayar da shi sai ka koma baya baya zuwan lalina amuru la yakar ayar baya ce innamal mu'minuna ikhwatu da rikanta shine zaka fahimci karatun ne Allah ya ce sai innama tujibul hasru al-mu'minuna ikhwatu su mu ne ɗan uwan juna ne Allah yake wa aslihu baina akhawaykum ku ku gyara wato lallai da ku wata ka ku gyara ta wata ku la la'allakum turhamu ku kiyaye Allah ko Allah ya ji kanku ku kalla ayatin to ku tare gurin da hakika mu ne kai mu ne su ɗan uwan juna ne ku gyara yan uwantaka ku kamar abubuwan da za a faɗa idan ba ku yi su ba za su ɓata yan uwantaka ke shi ne abin da ake zuwa banja wayan abubuwan da za a kawo a ayoyin gaba rashin yin su yana ɓata da kokowa yin su kuma yana gyara kokowa Tuti Allah mara kucin sarki ya ce ya ayyuha allazina amanu ya wanda suka ba da gaskiya la yaskhar qaumun min qaumi kada wasu mutane su rika wasu mutane ba kawai dan uwan ku zo da kauye ku rika dan dan garin mu ko jiya wani abu ya ce da Allah ba ruwan nan ha gaba ɗaya ku shi yake da dariya ku wai ɗan birni ne kuma kanin baban ku irin wai na abubuwan gaba ɗaya ko yanzu zai wani abu ya je man ɗaki ya zaga matsafan ko yaran gida a taro har da matan gida a je masa dariya saboda ya zo daga kauye to Allah ya ce kada ku rike musu ba la yafhar qaumun bi qaumin kada wasu mutane su rike wasu mutane ba a ta an ya kuno khairan minhu zai iya yi wa gurin Allah kaya kuka bi shi ya sa amma ya fi sun bi ku alheri a gurin Allah a ba ga misali ba hadisin bukari da muslim da kuma na wani ya kawo a cikin littafin littafin riyadu salihin ai za ku iya tuno hadisin mutum uku da mai kora da makaho da kuturu wannan hadisi kare ya yi zai ba ka misali ai kuma lokacin da wato wayannan gaba ɗaya su duku kowanne Allah ya turo mala'ika ya zo yin shigan mutane cewa me suke bukata wani yana kiwon shanu wani yana kiwon rakuma wani yana kiwon tumaki kuturu yana kiwon rakuma mai kora yana kiwon shanu shi kuma magawa yana kiwon awakai me kake bukata yanzu a duniya ce zuwa abin da ya wuce Allah ya warkar da shi wannan wannan dukiya za ta kawai ta haɓaka na ce ba ya ci gaba ai zai ba Allah zai abubuwan da Allah ya ke so kaza kaza kaza shi ke nan nan da nan mala'ika ya shafi kuturu ya warke dabbobin da kuma aka shafe su nan da nan zai ga shi na magarki ya ci gaba shi ma mai kora haka shi ma makawo aka je kowanne aka je kowanne ya warke sai da aka jima kawai sai Allah ya kuma turo wani mala'ika cikin sifar ɗan adam da ya zo ya samu kuturu ya yi masa laba da irin sifarsa ya zo da ita ta kudin da ya zo ya yi masa laba ya kai jeji ya ce da Allah ke mako yake bukata shi ɗan sabarki ne kuma shi mabukaci ne ga yadda yake ya taimaka da Allah ya fashi sadaka in da Allah bai mana bai wannan dukiyar da ka gani ka jira an ka jira san dade ta duk yayi da kakanni nake da wannan dukiyar ko da ka zaka zo kawai yace ba za a bayar ba kana da dukiyar wai ka ji wani yayi da kakanni ya zamu ya manta ajalin sa mala'ika ne yake to zan yi addu'a idan kariya kace Allah ya bai da kai da kake da yayi addu'a sai Allah ya mai da shi kudurin da da kawai da goyi da tsari ya tafi gurin mai kora shi ma da ya je shi ma da kora ya cika baki sai wannan duke da gani kadiran an kadirin dan gane ta iyaye da kakanni nan gane ta saboda aka yi wa dan da Allah ba za ka kanta ba ka ja ba mana da bata shi ma yake to zan yi addu'a idan ƙarya kake Allah ya maida kai da kake da yayi addu'a juma'a nan da ya koma bai korarsa da gobe suka kare da ya je gurin makawo a wannan yanayi ya mabbara yake zagada da ta yake yi wa abin da yake so da shi ma kamar ka nake yake Allah bada hukun sarki ya canja ni ya ba da kaza ya yi mun kaza kika da yake jarabawa duk sun bani sai mala'ikan yake cewa yake to dama Allah madaukakin sarki ne ya turo ni da ba sai ka ɗaure ne ko uku ne dan me muku jarabawa saboda haka kai ka dai ka ji jarabawa Allah ya sa ba albarka a duniya kai ka je ka shike ba to bari in ga muku wani abu na rantsi da Allah har yanzu wannan abun ba wai yake da aka yi ba kada wulakanta kowa wani zai iya zuwa wallahi mala'ika ne kai baka sani ba har yanzu wani da za ka ga mutum ya zo ya ta cewa wai hannu aka saba kai ka ga kanka hannu da kafa ba wanda ya saba wa'annan matakan Allah madaukakin sarki yadda ya dora ka a tsarin da ya ba ya baka lafiya ya baka arziki idan ba za ka ba wa wani ba ka kaula ka kai duk inda ka da mutum ka kaula ka kai domin da yawa muna cin karo da wala'ikun ba mu sani ba Allah domin ka bai da malamai ma da wasanni ne yake cewa yake to wannan bai yana nuna cewa har yanzu mala'ikun nan domin ba a gaya ma wata aya ko hadisi da take ba ba za su ci gaba da yin wannan jarabawa ba saboda haka sai ni ta karan da wani yana zuwa ne ba wai aljani aljanu da ma ana samu wanda za su zo su shiga mutane amma mala'iku mala'ika me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa za su ga mutum wato a kasa azbara madhuhum bil abwani law an kama ala allahi al abara za ka ga mutum a hari dai rigarsa daban ya yi taskure ne ka ga taskure ne ko riga daban wando daban shi ne taskure ne ya yi irin wannan shigar ya taho gashin sa a kurkuɗe ba alamar ni'ima a tare da ke amma da zai ce na rantsi da Allah ya zuci an ruwan sama Allah zai saboda ya kubutar da shi saboda girman sa da matsayin sa a gurin Allah da zai zo gurin da ake shiga event center shi ba shi da fani ba ba za a bace shi ba sai a zai dawo malam masa ko da zai saboda kayan zama su da kyau shigar zama da kyau kuma ba a baki card ba zai ba babu amma da zai ce wallahi Allah ya yi kaza dai to bayan Allah Allah yana da sirri a bayan sa mu kiyaye in kana so ka zauna lafiya har ka wulakan ta kowa idan ba ka da wannan dabi'a ko ba za ka fada wancan ramin ai akwai wanda na sani wato har yanzu na girma ba shi da wannan abu wata ran shekara wajen sha biyar baya akwai yarinyar da zai aura ka san me ya rubuta abu kawai an dabda an kusa ma a yayin kuɗi ni na san wannan jirgin da yawa mutane har gidan suna da har yau ba san me yasa ya ba za auren yarinya ba ni na san da ni dalili shine saboda akwai wanda ya samu itilai kawai ta rike man dariya yace to wallahi ba zai duba da gaba da yace ba zai duba muka tattauna da shi nace a ko shakka ba mun dai bata ga mu da kuskure ba daga aure domin sai Allah ya jarrabe ku ya ba ku yana da suka fi ni na san wanda ya gaba Isra'ila wallahi zarga dariya da annabi yake idan ka ga wanda aka yi jarrabawa alhamdulillah da ya haba ni min mabdala ka bi wa fadala ni ala kafiri min man khalaqa tafdila addu'a ga ya ba dariya ba kuma wannan shi ma bayan wancan yana ɗaya da ta abin da za ka koya wa ƴaƴanka da iyalinka da kun fito da unguwa ana ganin wani sai ka gaya wa ka ce ayi addu'a lallai ka koya wa iyalinka wannan a yi addu'a annaba yin za su zara da Allah ba zai jarrabe ka ba ba zai jarrabe ƴaƴan ka ba amma ka auro mace da yiwa mata da yiwa mutane da hariya saboda wata jarrabawa ko shakka babu ko kai ba ka yi ce sai an jarrabe ku saboda haka zai yanke ku zo da haka ga wannan shi ne la yakarqum min qawmi hatta in yakunu khayran minhu a kuna ina annabi alayhi salatu wassalam yake su sai da hawa ku je gari kaza za ku tarar da wannan gaura ku tarar da wani bawa Allah da yake kiran sa wai da kalbi wai da kalbin nan fa kan zama gaba ɗaya duk kowa ji a kan yana da wata alama annabi ya ce ku haɗu da shi ku je muku addu'a tarihi ne ba ba sahabi ba cewa za ku haɗu da shi nan gaba idan ku haɗu da shi ku je muku addu'a bai ji da aka haɗu da shi ba ana ta neman sa addu'a yake addu'a me yake ni addu'a annabi ne yake mun haɗu da kai kai mana addu'a da yaji wannan yana addu'a sai ya gudu ya buga da kawai nan kan ma a tara man jama'a sai gudu haba mala an gane ko to zo da haka kun ji wannan kenan sannan wala nisa'u min nisa'i haka nan mata ko wata mace daga cikin mata ita ma a ta hanyar kunna khairan bil hunna kada ai mata injiri mata sun bi wannan matsalar ba sun bi wannan matsalar da yawa maza za da sauki mata sun bi wannan matsalar idan iyalin ka wato wannan dabi'a ne lallai ka ja muku guri lallai a daina a ga mutane a ra'ayin su ba a ta hanyar kunna khairar min rusha ka san su ɗabi'a su ba yanzu ba da ta zo a ɗabi'a ana zuwa da kinzo farkon zuwa da an kalle shi daga sama a ƙasa a gane shi ƙasa da wannan ake fara da yin sun suna da wannan ɗabi'a namiji yanzu zai iya zuwa guri ka gane kayan mutum ba ya ya ci ba ruwan ka kai amma mata sai an yi resu shi za ku kullum kudin su ma ita ya ce kullum a da ke ke nan yan kayan zawa da ke kare saboda su ɗabi'a su ke to kun ga akwai wannan ɗabi'a shi ma haka in ma da ne bin nisa a kayan ya kunna khairan min wannan muna da hadisi shi ma annabi alaihi salatu wassalam akwai matar da baka fata ce ma a wata ruwaya da ita har masallaci sharan masallaci take ba ta da lafiya ta rashin lafiya ta ta mutu aka je aka kunne ta annaba ne za su kira shi kwana biyu ba na ganin wanki aka ce ai ta mutu amma rike ne ce ne za ku ga ba su za bai suna ganin ai ba ta kai matsayin da sai an je ma an gaya wa annabi ta mutu da daddare kawai aka ce a je a kai ta a kare annabi ya huta da annabi ya ce da ya faɗa yake dulluni ala qabriha ku je kun na mai zaka bari da yi ita ce matar da annabi ya yi wa sallah akan kabarin shi ne malamin cewa da fatawar cewa mai kuwa ita jira mutum ya mutu wani dan uwansa zai taho daga Abuja bai ma samu jirgi ba ga mutane an shiga sama da mutum ɗari wanda za su yi mara addu'a kawai a cikin jira a ce wurin sai an jira shi gwara ya ba da dama a je a yi saboda wannan jama'a in ya zo shi ya je kabarin ya yi masa sallah ba ne sallah yake so ya ba ko ya je sai ya je ya masa sallah a kabarin sa fa ne man wannan shi ne abin da ya kamata lallai wato mu lura da shi wannan malamai suke buga misali to kaga wala an da min sai a da an yi kunna khairan min gun sai Allah baka fice sarki yace wala tanzu an buga kada ku rika yin gulmar junanku al'allan da kuke fara a jahalin ai gulma ce mutum ya zo zai nuna shi da bai wani alhamdulillah mutum nan da ake fara ai gulma ce shi malaman tafsiri zai ce kada ku aibata junan ku domin gulman mutum ai aibatawa amma shi ita kanta gulman kana so ka huta in kana so ka huta idan ka bai da abu da za mu yi lokacin da aka zo aka ce wanda ya yi da kai ya ce kaza kaza ya ce ya kara wa kansa nauyi ita ko a jikina to ina ita ina ruwana ita kan zai kara nauyi domin shi ne wanda Allah ya ce wa ma'aikata su ne kaule Allah da dai رقيب حكيم وإن عليكم لحافظين كراما يجي بالتالي لا يجي غبنا في يجي حديثي إذا كان wannan lafiya sai ka zauna lafiya ko wani dan boko da wata ran mala ya ga ya taba ba mu labarin sa shi ya wato dan boko ne yana iya da dama ya samu kuɗi ba da bayan gaji ya yi da bayan boko ta hana shi aure biyar da za a yi shiga ta fita duk inda ake zuwa gurin wani browser wanda ta san sai iya sai ta je ta na da aure ana haka ya zo ya riga kaga kuma tun da ya yi riga an ba mai addini bane ai abin da zai aure shi ne jarida sai na wai ɗau gari da su buɗe haka yana kallon su gaban yi da yana abin da yana so. To duk da ba ta zama ita ko ba ta yi ritaya ba, ba ta zama ai kawai sai aka ɗauko ya aiki irin ƙabilun da na kudancin na wajen da su a kudancin Kaduna. Wata ita aka kawo da zana aiki. Yau da gobe kawai sai ita da yi saboda haka rannan hajiya tana shigo da kuka wuce ne ita ya gurin an ne ba ruwan da ta ciki ya zo ko mu da muka ko ni da na zauna a sajin a hoji wata ran na shigo aji ne ban mata na shigo aji na rubuta abin da zan rubuta a kan alolin biyu kawai sai na hango wata yarinya a gaba a gaba take zama mun dawo hutu ne kawai sai daga cikin da ya zo zuwa ka da ya nace shi ya aure ne wannan ta ya aure ne aka rike mun dariya dan za ta mu da magana suke ta dariya sai kai aure za ta yi za ta ta ciki kaza kaza kaza sai to Allah ya koyi suka rike mun dariya su zo da haka ita zuwa ba yara ne ita zuwa wata yariya ce ne ce ne lafi to da haka sai sai sai sai wato ta takan wannan juna biyu da take me haka sai ta ce uga mai gidan ce shi ya yi fure gidan ce nan to a gurin ruwa na to wanda yake kafirci yace Allah Allah hawa ne wani ne abu mai nauyi a gurin sa kawai ta fara tana zuwa ta zuci yana da karanta jarida take tace ranka yake akwai matsala ba yace bawa ce yadda ta yi ciki yadda ya yi gaba kawai ci gaba da sarai ya ci gaba da sarai da dalilinta kawai wata akura ba sai ta ce to an ta ce kai ne sai ya ce to ni da ita abin ya shafa eh saboda haka sai ta ce to wallahi da lahi ba kai sai yace to kuma kin shafa sai dai abin da za ka yi kenan eh to da haka yanzu kuma ya fito da kanta jaridarsa to idan mahallin jahi sai ire-iren su za ta ga ko da ɗan girma ba da su da yawan wani yanzu ko saboda abin da yake gaban sa kawai shi yake gaban sa to wannan kuma ɗabi'a ce da ake so ne addini ya ɗauka saban na ga zaka ga mutum yanzu mai karantarwa ne yana da harka addini amma idanuwansa da kunnuwansa a buɗe suke jira yake an ka samu tsayi wannan kuma ba ɗabi'a musulunci ba ce a ɗabi'a musulunci ba ce zo ka je kawai wanda zai kawo ma tsayi to so da haka kun ji abin da Allah faɗa cikin sarki yake wala tanzu anfusakum sai yake wala tarabasu bil alqab shine mahallin shi kada ku rika tarabasu bil alqab ku rika jifan junan ku da lakabai marasa kyau a rika cewa mutum ke dan ko kuma iblis ko abin da ya kama da wannan suna mara kyau sai Allah yake bi ita lismul fusuku ba'da iman kira da sunan fasikanci bayan kun yi imani ta ƙara kawo mutane sunan fasikanci cikin musulunci Allah ya ce wa lam yatu duk wanda bai tuba tuba ba ba ba wala ika mu gade to bai wannan su ne azali kun ga ku kalli kisa suratul hujurat ai sunan da suratul akhlaq eh sura ce ta dabi'u take koya mutane sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuha alladina amanu tijanibu katiran min adwar ya wanda suka ba da gaskiya da Allah ku kiyayi mabiya yawan wato zato kawai mutum da zuwa ja ina zaton kaza kuma zaton nan mara kyau kun ga mun ja ba da wannan misalin tsakanin abin da ya janyo suratul nur da zaro zaku ta kasa mutane gida biyu ko uku ai akwai wanda suke wa nana Aisha kaje kai tsaye akwai kuma wanda suka zo sai suka ta hukuki akwai kuma wanda suka yi exoneration din daga baya suka ce a yau to saboda haka da za ku ga surar da zo wanda suka yi mata kaje kai ke wuta Allah ya ce zan wanda suka zo kuma suka yi wannan tawakkufin suka yi samu zaniya sai Allah ya rike musu fada laula in sami'tumuhu masal mu'minuna dan me yasa lokacin da kuka ji maganar ba ku yi mu'mini da tuba abin da yake in abu ya zo ya jabu mu'mini sai ka ja ba za ka san wani zai kaza ka fara da donation din sunna kace wallahi wani ba zai kaba kaza ba kamar yadda barira sai wada na aisha barira da jiji wa ce da zance ya ka gari ya fito annabi ya kira wata yace da zaki ce akan barira ni kace kace wallahi barira ba ta da wani lokuta akan aisha ce wallahi aisha ba ta da wani laifi laifin aisha ɗaya ne kawai saboda karancin shekaru kamata a jiya gari cewa za a mutane abincin rana ta bari a kofar ɗaki a fiya da zuci amma wanda abin da ake zargin da shi ta yi gawa ta yi yamma wanda ma zan zuwa wannan shi ake bukata a gurin mutane amma kuma zainab bin tijani ita ce ce gudawa da rana aisha saboda zainab bin tijani ina na aisha ta cika baki a gidan annabi cewa ni kadai ta ka auro sabuwa budurwa a gidan nan kowace saka nan ce zai da zinzu da zinzu ce ni ka aike kuma Allah ya biya sana ce na min koki sama ya sama wa da wannan take da yau na na isa ba cewa ku da kun ku mutane ne suka karba ni ko Allah ne ya bada nawa falamma qada zaidun minha wa dan zawwajnaka Allah ya daura auren da kansa kuma ya bada sadaki to da aka kaga ran ya tsare amma da aka tambaye da take kai an ja mata da gidan su lokacin ta ce an ja ba za ta yi wannan abun ba aure za ta yi gabatar mu ne ba ma yi ba za a rika cewa gidan ku za ka gara aure a rika cewa ba gidan mutunci bane an taba samun kaza an yi kaza ba fa ta gidan inda an ja za ta matsa to za ta zama kwanto saboda yadda take da wata yi kyakkyawar mace amma zan wanne za ta ce zan ba za ta yi ba amma an wata hamna bin da ba hanna ba hanna ba hajiyar maryam kenan hamna da mimun ita wannan hannun kun ka ce ta sa baki tana cikin waɗanda aka bulala tamanin da hasan bin sabit da hamna bin ijaz da abdullahi bin rawaha waɗannan duk sai da aka musu bulala aka ce kar ku kuma nan gaba sauran kuma da ba su ba su ce su kuma wutar jahannama me yasa da ka ce su kawo mutum da su idan an yi bayyana sai ka ce to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye da mu kuma Allah ya kare mu haka ake wannan shi ne mataki da ake so mu mu kiyaye shi kuma mu lura da shi da kyau to shi ne Allah madaukakin sarki yake idan ko ka tsira mina zanni inna ba'da zanni yake mafi yawancin wani zakin zato zulubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'mini na khaira in ya kuma zanna fa inna zanna akdabu hadith na ga ku da yin zato domin zato mafi yawancin sa mafi wato shi ne mafi kanyar zato zato ba amma da ko mai kyau wannan ya halatta to to wala da na bugi bil alqab abidan ko ka kira min illa ba'd az-zanni wala da jassadu wala da ba'dukum ba'da alladhi huwa ahadukum Allah ya ce kada ku rika yin bindigi bindigi sai ka gano wani ne ce sana'ar ne ke na ruwanka sai ka gano ka bindiginsa na rajin gaskiya wala ya tabba abukum ba ba kada tashi ki rika yin jibar kai ayyuhu ahadukum an ya'kula lahma akihi mayyitan a kira'an nabi ko mayyitan a kira'an asir cewa duk da yau biyar zo rika cin naman dan uwansa bayan ya mutu ka san naman mutum kuwa na kuma idan mutum ya mutu ba abin da yake ba wa ya fi dabba wani ta fi dabba wani to kuna so ku ci mushe fakani su mu Allah ya ce kuna kyabar haka ba mai zan yi tuna mu mutum ko da da yi kwari wannan tana ya yi wari so da haka wannan shi ne a dunkule abubuwan da muka fara daidai za ki zuwa sai mu dai al'aqabul jaiza lakabun kuma da ya halatta faɗa abubuwan da ya halatta faɗa shi amma wani wannan mara kyau shi ne aka haramta abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya ɗauki sarki ya tare mana akwai tambayoyi da mutum ya ka guda biyu tambaya ta farko mutum ne assalamu alaikum wa rahmatullah mutum ne mahaifiyarsa ta ce zai dinka wajen malami browser da Allah malam ina neman yadda zan mata bayani cikin girmamawa da ladabi to gaskiya ga ne a nan sai shi ne da Allah yake magana a kan shi zuwatin lukuman cewa wa in jahadaka ala an ci shirka in shi an fara ki da ruba a nan ba magana biyayya ba magana biyayya an yi wannan bayanin za ku tuna kwanaki lokacin da muke magana a kan wani asiri wata wa saudi da haƙƙi da muka zo muka ce wasiya da za ka yi ba a tafiya a janna mutum ki kare ki ka je ne wani wasiya da za ka yi wanda za ka fito ya shiga aljanna ai ba sama da iyayenka da iyalinka to ya tana kallo mahaifiyarka tana zuwa gidan boka ta shiru in kai ba za ka iya ba muka ce ka ba hanyar da za a fahimta ka fito gurin wanda kake jin magana ka ga ya maka ya bala imana wani wanda ko wani kawuta wanda za a iya faɗa ya fahimta sosai ba wai wanda yake za mu abin ya yi ba ya kiɗa ba shi za a yi bayani shi kuma yanzu ya shigo da salo in ma cewa dai ganewa dai kai ka faɗa ai taimakon da kai kuma ce a shi ne magana da muke yanzu za ka ga wuta ta zo ne tana ci gargadan ta kan ta zai fara ko mahaifiyar ta kaje ta ni ta take kokawa ba sai ta janyo ta ba to kamar wannan ne kamar wannan ne saboda haka idan kuma akwai abin da za a yi ne college mana wani malami da take jin wa'azin kan ka nemo kawai sai ka tura mata ko kuma wani lokacin ko baka tura ba kana kana me ake kiransa kana wani aiki ka kunna ka wa kai kake ji sako ne kuma bai je wannan har da wani lokacin kuma wata kawar da ce da ta gamsu da ita amma ita ma kawar da ce ba wanda ake abin tare ba dole ne ba za a bata su tabu ta ana gani ba gaskiya ba ni ne ai ba ne da za a bi ta kure abin da yake yiwa to abu to karara ko ta ce ba da Allah ya tsine ma akan ka faɗi wannan shi kuma Allah sai ce to to to da haka ku ce Allah sun makalla ba ku an ga ku to wannan shi ne malam wani ne yake neman wata abokan mu yayi mata alƙawarin zai sa mata wasu kaya zai siya mata ne ko zai zai sai mata wasu kaya amma bai ko ke zai sa mata wasu kaya amma bai saka mata a kayan da ke ba sai ta ce ba ta so ta ce ta ba ta ni kuma sai muka tattauna da kanina muka ce ya zo ya duba a gidanmu sai suka nemi da aka yi jima kai komai ne shin hakan ya halatta a hawa mana ka kyauta ma wannan wanda ya rubuta mai ake ai daidai ke nan eh eh eh, ah, wannan ai abu jirgi ne yawwa Allah ba da lada yawwa Allah ya wajen irin kuma za da alheri yawwa tun da ta bai na san nan ba da gyara so ba ke nan wannan ai abu jirgi ne Allah ya ba da alheri abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah da biya kowa bukatun sa da alheri iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da sarjawa mu gidan mu ya Allah da mutan su da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza musu suna roƙon Allah ya suna yanzu kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ƙara raba mana a cikin duniya da lahira ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya su Allah mana hutun sarki ka ɗora su a hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka sanya tausayin mu a zukatan Allahumma amina fi awtanina wa asliha ummatana wa wadata umurina wa bi'al wilayatana fi man khafaka wa takaka wa taba'a ya rabbal alamin صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وعليكم السلام نعم